أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan halka mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyanmu da kuma lahiranmu yau litinin ashirin daidai ga watan shida miladiya dubu biyu da ashirin da biyu a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wataala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai yau kuma halka ta farko ita ce halka ta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna bulugul marami za mu tashi hadisi na ɗari uku da ɗari uku da talatin da biyu malam yake cewa talatin da shida kuma ku tsaye da magana ɗaya mana babu salatu ta ɗauwa wannan babi zai mana karatu akan sallah ta ta ɗau'i sallah abin da ake nufi da ta ɗau'i shine sallan da yake ba wajiba ba misali ka rika cewa kai kullum sai ka yi sallan walha sallan walha wajibi ne a ba wajibi ba ne ko kuma ka ce kullum kai sai ka yi rakatul fajiri wajibi ne ba wajibi ba ne ko kuma a kawai ka zaɓen maganga ce wato shikenan za ka rika yin wayannan sallolin biyu kafin sallan azahar biyu bayan azahar biyu kafin la'asar biyu bayan sallan magriba biyu kafin sallan isha'i biyu bayan sallan isha'i haka sai ka ce ka yi ko kuma ka ce a kai kawai kullum kafin kwanta bacci za ka yi raka a hamsin shi kenan kaga dan waya ce ha to imamu ne suna wannan imamu ahmad bin hanbal kullum kafin ya kwanta bacci sai ya yi rako'o'i na imamu malik ha imamu ahmad ne wannan yi yawwa imamu ahmad bin hanbal kullum kafin ya kwanta bacci allah ke da kullum sai ya yi raka'o'i ɗari shida. Ko na kafin gari ya waye? Kafin ya kwanta, sai ka ce biyu biyu so ɗari uku. Shi ne zai baka ɗari shida. Da ya zo da ya zo aka ka aka ce sai ya ce Ƙur'ani ba maganan Allah ba ne halittan Allah ne ya ki faɗa. Suka bubbuge shi, kasan sarkin wannan lokacin mugu ne. ai daga nan ne wayannan yan sanda suka samu wannan kulkin daga gana rikewa suka rika kokkwada mi a kaba sai da ya kai baya iya tsayawa sun yi sun yi yace qur'ani ba maganan Allah bane halitta ne na Allah yake fada sun yi sun yi to da suka azabtar da shi suka ga cewa kai wannan mutumin zai iya mutuwa sai suka yanke shawara a sake shi shi sai aka sake shi to lokacin da kafin suka gano cewa kamar rashin lafiyar nan ya yi tsanani suka ce sun sake shi shine ya koma sai ya rage yawan nafilan da yake yi sai ya koma yana yin raka'o'i biyu biyu so ɗari da hamsin kullum akwai mace rabi'atu da wuya kullum cikin dare sai ta yi raka'a dubu kai da kake cewa abin nan mace ma ba kenan shine wani wani bawan Allah ya ce aika mijinta ya dama ya rasu ce aika mata a ce ina son ta da aure an ce an gaya maka nisa kare ne irin ka ai ni ba zakariya bane kawai an dan an dan baka sha'awa kwara ɗaya duka kasa sukuni haka ce mai ce sha'awa 99 Allah ya bani amma kaga na ce zan yi auren ka bar na ci gaba da ibada na anan nake jin daɗi ita anan take jin daɗi ita ba ta rungumo ko kaga kaga su ya gane ita ba a rungume meniya take jin daɗi ci a sallan ai haka manzon Allah ya ce wa ju'ilat qurratu aini fi sala an sanya min jin daɗi da sanyin zuciya a cikin sallah da zaran ina son na ji daɗi to sai kawai na fara sallah kawai sai fara amma mu mutanenmu ne yanzu mene
kiran sallar ma
kai a bare mu- musulmi zai haka a kira sallah ya tsaki a kira sallah musulmi ya tsaki a ne ba wannan dai hankali zai iya daukan wannan
ba wasu suna gani musamman ma masu kallon
to Allah ya yaje mana za mu karisa bari mu karisa mala ya ce to abin da ake nufi da ɗau'i kenan abin da ba wajibi ba ka riƙa yi an gani ko har ma kusan ka mayar ma da kanka ya zama maka wajibi an gane wannan to sai malam ya ce akan shi ne za mu yi karatun yau hadisi na farko an rabi'a ta bin ka'ab al-aslami radiyallahu ta'ala anhu kala yake cewa qala lin nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da ni ka saurara abin da aka ce da shi manzon Allah ya ce da ni sallallahu alaihi wa sallama sal tambaye ni duk abin da kake so in kuɗi ne tambaya me aure kake so imamu sani ka tambaya me kai duk ko ma menene da yake wannan bawan Allah akwai dogon lissafi ko sai ya ce aljanna aljannan ma na zamanto gani ga ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga dai an gama da wannan kawai ba ta yanzu ana tunanin omo sabulu ko ka gane a ba sai an yi wannan ba balantana wasu zo su rika maka ma waka kakacci ka gani ko sal tambayar duka abin da kake so haka manzon Allah ya ce da shi fa qultu ni kuma sai na ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama as'aluka murafaqataka murafaqataka fil janna ina neman abokantaka da kai ko kusantaka da kai a cikin gidan aljanna fa qala sai manzon Allah ya ce da shi a wa gaira zalika banda wannan ba dai wani ba shi kuma sai ya riƙe wuta kultu sai na ce da manzon Allah huwa zaka dai ya rasulullah wannan din da ka aka ka ce mun tambaya shi din nan dai nake so manzon Allah fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inni ala nafsika bi kasrati sujudi to ka taimake ni akan kanka da yawaita yin sujjada a ƙasa yawaita yin sujjada goshin kai ko da yaushe yana kaiwa ƙasa kana yin sujjada to za ka zamanto ga ka gani a gidan aljanna daga nan ne malamai suka ƙara wa juna ilimi shin wai a salloli da ake yi na nabilfili me Allah ya fi so Ya- doguwar tsayuwa ko ko yawan kai goshi sujjada wanne ne sujada kaga wannan fahimtar ka ne kamar da sauran su faɗi nasu kowa ya faɗa fahimtar shi ba wani wanda in ya faɗa za a ce a mai duka sujada ko sujada kowa adam yanguwa yawwa tsayuwa ka gani ko to sai wa kuma malam mamuda sujadan to mu je to wannan abin da ya kawo wannan wannan sabanin shine shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama doguwar tsayuwa yake yi shi kuma shine ai muka faɗa ko a raka'a ɗaya kowane raka'a ɗaya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta izu goma sha biyu ne kowane raka'a ɗaya da yake yi sallah ta ɗau'i ta nafila da daddare yana yin izu goma sha biyu ne a tsaye kuma na na aisha radiyallahu ta'ala ana ta ce yana yin raka'o'i ne guda goma sannan sai ya hada su da shafa'i da wuturin sai su zamanto sha nawa sai zamanto sha uku ko ba haka ba sai zamanto sha uku ta ce manzan Allah baya wuce haka a sallolinsa na nafilfili da dare ɗayan hadisin ɗayan matan ta ce a yana wucewa an gane wannan ko to sai aka fara tattaunawa to idan manzon Allah shi doguwan tsayuwa yake yi har Allah yana saukan masa da aya a Qur'ani ko sura ma ba har kafafu suna kumbura ba kafan man saboda tsayuwa kafafun sai su kumbura idan ka ce izu sha biyu so goma sauka biyu kenan kowane sauka daya izu sittin ne a yi sittin sau biyu na to kaga kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kowane dare daya yana yin sauka biyu ne sauka biyu yake to shi sa kafan yake kumbura ka gwada mana kai ma za ka yi
amma ba irin wannan bane
ba ba haka ba ne bambancin manzon Allah da kai kenan yanzu ba manzon Allah wa sallallahu alaihi wasallama a nan garin ko ba nan garin bane aka ce ko wani mutum ana ce mai mai tamanin maiduguri ne ko aka ce ana ce mai mai tamanin idan ya yi sauka ɗaya to sai ya ƙara da izu ashirin kuma a gaba ba kwana ba ba maganin kwana kai ustaz in baka iya saukan ƙur'ani da wuri ba baka iya ba kawai yanzu akwai wanda kowane minti goma yana yin izu biyu ne kowane minti goma izu biyu kowane minti goma izu biyu akwai wanda kowane minti biyar yake yin izu biyu kowane a wannan ya manta ne mun karanta ulumul qur'an gashi nan in ka je gida ka ƙara dubawa na littafin ulumu ba dai ka san ulumu ba yayi nisa a cikin ulumul qur'an mun karanta akwai wanda yake yin sauka kaga a wannan littafin akwai wanda yake yin sauka tsakanin sallan magriba zuwa isha ba mu yi ba nan tsakanin sallan magriba ba zuwa isha malama da mama ke kuma akwai masu sauka kullum da daddare a nan gari da ma ke kuma wannan ha ba ma wayancan ba ai yanzu ana magana manzo Allah ya sauka so biyu ne ko yanzu kai ka kalla tsakanin sallan magriba ya isa ba sai mun je da nisa ba ka kalli tsakanin sallar magriba bayan ya rubuta littafin nan ba wanda ya rubuta littafin nan ma dan izala ne karsan ta kenan balan suna ce ma dan dariƙa ne ya zuzuta lamarin a'a shi ya rubuta da kansa Muhammad Kabir dan Kaduna ne na san shi ya sani ya rubuta da kansa a cikin nan cewa akwai masu yin sauka na alkur'ani tsakanin sallar magriba zuwa isha'i awa nawa ne tsakanin sallar magriba zuwa isha'i mun shi da kanshi ya kawo kuma har ila yau ya ce akwai masu yin sauka tsakanin sallan azahar zuwa la'asar wannan fa ba wai annabi bane ba ɗaya ne daga cikin al'umman annabin sai kai tunanin annabin ba zai yi ba kai dai kiyaye kawai an gane wannan ku kiyaye kuma yana da matuƙar muhimmanci mutane su fahimta kowa da yanayin yadda Allah yake sa masa albarka a cikin lokacinsa kowa da yanayin yadda Allah ke sa masa albarka a cikin lokacinsa yanzu kowa nan wurin ya karanta a Qur'ani wannan mutumin da ya ɗauko ma annabi Suleiman gado daga wani gari cikin kyaftawa da bismillah kawai idan ka ya rufe haka ya bude aka ɗauko gadan daga wani gari mai nisa kamar yanzu ka ce ka kyafta idanka bude idan da za a yi an ɗauko maka sako daga katsina zuwa nan yaya ka gani ko to bar yadda abubuwa yake wurin Allah kowa da yanayin yadda ake sanya masa albarka a ciki an gane wannan ko yanzu misali imamun nawawi imamun nawawi duk wannan aikin da yawa addinin musulunci gaba daya shekarunsa ba su wuce talatin da shida ba talatin da shida zuwa talatin da bakwai gaba daya duk nan kusan an girme shi duk wannan littafan da kaga ya wallafa da ilmantar da mutanen da kaga ya yi bai kai arba'in ba ba bai kai arba'in ba duk aka gama kuma yi wa irin su ɗin yanzu da ni da kai arba'in ɗin ma ai abin da za a cire ba yawa to littafi nawa muka yi amma da za a fara lissafa kwano nawa muka cinye na abinci eh ai da za a samu da yawa to haka abin yake to manzon Allah yakan tsaya kafafunsa har su kumbura an ce yana fara karanta Fatiha ya karanta bakara ya sauke ya shiga ali imran ya sauke ya shiga nisa'i ya sauke ya shiga ma'ida ya sauke wani zaman ma har sai ya shiga an'ami duka raka da wani sahabi ba ya taɓa bin shi ba ai ƙarshe sallamewa ya ce kai wannan ce wannan wannan sallan ba irin ba irin namu ba ne salamu alaikum kenan kowa ya kama gaban shi na'am
aiki ya zo ana aka dinga aka ce bismillah ya ce bismillah aiki ya fara ka kowa ce ce ai da aka yi rukuni kowa ya tsaga a yi sai kowa ya dade ya dade kenan
da shi da aka wasu sun kauce yawa amma shi da aka tun da yi so da amma da ina yi
ai za a sallame shi ya kawai kawai muna zama zaman mu mu karisa malam manzo Allah ya ce masa fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud to ka taimake ni a karan kanka da yawaita yin sujada shine kan maganan wanne ne yafi yawan tsayuwan ko ko yawan sujada kaga a nan wurin kaga a nan wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yawaita yin sujada shi kuma a karan kansa yana yawaita tsayuwa ne an gane wannan to sai wasu malamai suke ganin tsayuwa ya fi wasu malamai suna ganin kuma yawan sujada ya fi an gane wannan Allah duk dai wanda mutum yayi ana fatan Allah subhanahu wataala ya sa a dace daga nan ne kuma mas'ala ta biyu take ɗaukowa cewa abin da ya fi zama alheri a kaina ba lalai bane kuma ya fi zama alheri a kanka ko ba haka ba ko yanzu misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi alherin azumi mafificin azumi shine azumin annabi Dawuda kayi yau gobe ka huta kayi yau gobe ka huta ko ba haka manzo Allah ya ce ba to amma irin shi manzo Allah kuma yake yi wanne manzo Allah yake yi alamis da litinin to yaya kenan kenan wannan wanda ake magana da shi a wannan particular lokacin wanda ake kira da suna Abu Umama al-Bahili da shi ake yi ana gano yin da abubuwa yake ko karka ga wani an manzon Allah ya ce masa kaza a shi a karan kansa wannan abin ne zai yi shine zai yi sauri ya kai shi gidan aljanna kowa manzon Allah yana duba masa wanne ne zai wani ya zo ya ce manzon Allah ausini ka mun nasiha manzon Allah ya ce nasiha da za mu maka la tagdab karka yi fishi kawai ya ce kai wannan fa kamar yayi kadan manzon Allah ya ce la tagdab fushin nan dai karkai so haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi wani ani wani bin Umar radiyallahu ta'ala anhu ma kala yake cewa hafiztu min nabi sallallahu alaihi wasallama ashara raka'atin na kiyaye wasu rako'i guda goma daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya barin su duk wuya din rintsi manzon Allah zai yi su duk wuya din rintsi manzon Allah zai yi su rakataini qabla zuhri raka'a biyu kafin sallan azhar azhar ina karanto su haka a jere raka'a biyu ka ko hadisin ma daga azhar aka fara ni ma da zan karo daga azhar na fara raka'a biyu kafin sallan azhar wa raka'ataini ba'daha raka'a biyu bayan sallan azhar wa raka'ataini ba'da al-maghrib raka'a biyu bayan sallan magriba akwai wanda yake zo da ruwayan raka'a biyu kafin sallar la'asar to wannan bai kawo ba wa rakatayn ba'da al-maghrib raka'a biyu bayan sallar magriba kaga ba a ce gabanin sallar magriba ba kaga masu yin rako'in nan guda biyu kafin sallar magriba kafin ayi sallar magriba bayan rana ta fadi kaga yayi karo da abin da shi kuma manzon Allah ya aikata duk da sun yi nafilar raka'a biyu manzon Allah bai ce komai ba ko yawa to mu je wa rakatayn ba'da al-maghrib fi baitihi a cikin gidansa ka gane manzon Allah yake magana gidanka kar ka mayar da shi ya zama kaman kabari an gani ko aka ce a za ka rika yin nabil fili a gidanka kaga dai gashi yanzu manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama sannan rako yin nabil filin dare da ake yi kaga shi ma ba za ka zo ka ce a bude maka masallaci za ka shiga kai nabil fili ba kaga dai ba za ka yi wannan ba warakataini ba'da al-isha'i da rakawoyi biyu bayan sallar isha'i shi ma fi baiti a cikin gidanka warakatai ne kabla subi da rakawoyi guda biyu kafin sallan asubahi idan ka hada wayannan guda biyu in ka hada wayannan za ka ga kirgan ya baka guda nawa goma a ruwayan bukari cewa yayi warakatai ne ba'al juma'ati da rakawoyi guda biyu bayan sallar juma'a a ina fi baiti a cikin gidanka eh ka gani abinda wasu ke sai ga sun wani koma gefe wasu na wani nafila a cikin masallacin juma'a duk ba daidai bane wannan to amma ba za ka iya zuwa ka tinkare su ba kana magana yin sai ya zama wani abun kuma daban ko ba ka bane kana magana yin sai ya zama wani abun daban kamar wani yana shan taba a nan wuraren ba da Allah dan bashi hakuri in mun mun kusa tashi wai da Allah in mun tashi sai ya ci gaba haba to Allah ya tsare mu karasa kyale warakatai ne bayan juma'ati fi baiti da rakoyi guda biyu bayan sallar juma'a amma a gidansa wani muslim ruwayan imam muslim kana idza tala al-fajr manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan al-fajr ya fito la yusalli baya yin kowace sallah illa raka'ataini sai dai wasu rak'o'i guda biyu kafifataini masu sauki shi ake kira da raka'atain fajri ba alfijir na fitowa to babu wani nafila kuma sai raka'atain fajrin ne an gani ko Allah ya fiye mana wa na Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa annan nabiy sallallahu alaihi wa sallama kana la yad'u arba'an qabla zuhri manzon Allah sallallahu alaihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance baya barin nafila rak'o'i hudu qabla zuhri kafin sallan azhar wa rak'ataini qabla al-ghadati da rak'o'i guda biyu qabla al-ghadati kafin safiya manzo Allah baya barin su wannan abin a kashe shi kawai to za mu tsaya nan wurin Allahumma amfana bihi akwai mai tambaya ya tambaya in akwai mai tambaya ya tambaya wa alaikum salamu eh to a ruwaya mafi shahara ana karanta fatiha ne kawai shine hadisin na na aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce fatiha kawai ake karantawa amma akwai ruwaya da ta zo ana karanta fatiha a raka'an farko da kulya raka'a na biyu a karanta fatiha da kul wallahu ahad duk wanda aka yi ana fatan a dace wa alaikum salam eh me sal sal tambaya kenan sal tambaya sal tambaya wani tambaya mu je to za mu je darasi na biyu ha? eh da rakoyi biyu kafin safiya kafin asuba kafin sallan asuba ke bil gadati wal ashi yuridu na wajha al gada shine safiya yau wutar ne suka kunna ko eh yan ya nuna maka irin ya zo lattin nan kuma mata ɗaya ba mata ɗaya mata ɗaya kawai kuma an ce mata ɗaya ma aminin goro ne fira mu je marma shafi na nawa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sallallahu ala nabi karim malam yace za mu tashi shabi na 68 wa fi hadhihi sana a wannan shekaran hadathar gazwatu hunaini yakin hunaini ya faru wa ta'if da yaki na ta'if wa sara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ila hunaini manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tafi zuwa hunaini shi yakin wune ne mun karanta a baya shine yakin da musulmai suka je da rindina wurin dubu goma sha biyu ko ko dubu goma dubu goma ne ko dubu goma sha biyu in ban yi kuskure ba da mushrikai guda tamanin ko yawwa manzala sallallahu alaihi wasallama ya tafi wurin wannan yaki na Hunaini likitali kabilatai Saqifin wa Hawazina manzon Allah ya tai wurin wannan yakin da ya tai wurin wannan wurin wannan yakin domin ya yaka wayannan kabilun guda biyu da ake kiransa suna Saqif da Hawazin wa ma'ahu 20000 tare da shi akwai sojoji dubu ashirin ko ba ishiruna ba ne ishiruna ba ma ashira ba ishiruna alfan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai rindina ta sojoji dubu ashirin faktarar musulmuna bi kasirati adadihi sai musulmai wannan yawan ya ɗibe su cewa in dai dan yawai karanci ne babu wani wanda ya sai iya cin nasara a kanmu duk inda muka dosa za mu yi fata-fata shi kuma Allah baya san haka alfahari babu abin da yake haifarwa face rusa mutum Allah mun tuba Allah ka yafe ko menene kaga yanzu kamar yadda kake kai kai gwani ne wurin awo an ce hayya mutane kake kan awo ko to sai ka rudu sai ka rudu ka rika ganin kai ma wani gwaska ne to musulunci yace sai a rusa ka duk abin da kaga ka iya har ana jinjina maka to sai kai addu'a nan da manzon Allah yake yi Allah kakka kama ni da abin da mutane suke faɗa a kaina an gani ko Allah kakka kama ni da abin da mutane suke faɗa a kai shikenan kai ka shiga da kaskantar kankantar da kanka sai Allah ya ƙara ɗaukaka ka sai ga hara ingila na cewa a ina zakin nan ne wai a ta wale shi la ilaha illallah ko sai ga yarinyar nan ta musulunta tana ce maka eh ai ni ne ai da ni za ka je a lokacin kaga wani zai ce wai ba ita zai je da ita ba ina to haka faktar al-muslimuna bi kasrat adadihim sai yawan nan na musulmai ya ɗibe su fanahazam sai yaƙi ko ya karye musu tunda Allah baya san haka wa sabatar rasul sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kaɗai ne bai gudu ba yana nan a tsaye yadda ka san dutse ko motsi bai yi ba tare da shi akwai wasu sahabbai wanda ke su biyar ne ko su hudu ne mun karanta a darasinmu na baya. Manzana sallallahu Alaihi wasallama ya ce, a gaya musu su dawo, ai mun yi mu baya. An yi pain allegiance cewa ba wani za a tsaya za a yaƙi waɗanda ba musulmai ba, matakar sun yaƙi musulmai. Ba gudu ba ja da baya. To sai aka yi wannan shelan. Da aka yi wannan shelan, sai musulmai aka da dawo aka ce, a ga manzan Allah nan ba. Kowa ya dawo. suka yi ta ɓoyewa bayan manzan Allah. Duk kibiyar da aka harbo, la ilaha illallah. Ƙarya take ta doso wurin manzan Allah. Duk ga sahabban kuma. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo madadi. Ko? Ha kalmar ma da Allah ya faɗa kenan da kake ji yan ɗariƙa suna cewa madadi ɗin nan. Ko? Yumjidukum rabbukum yumjidukum bi kamsati alafin minal mala'ikati. za mu yi muku madadi da rindina na mala'iku dubu biyar. Mala'ika ɗayan Allah ya turo duk zai gama da wayancan mutanen. So, amma tilla manzan Allah yana ciki, to rahamar ma ta bi wa'inda ba musulman ba, rahamar ma a ce mala'ika ma ya yi tsara yadda mutane suke yi. Ai, kasar rahama ne wannan ta annabi Muhammadu. In ban da haka kawai za ka ga mala'ikan kawai zai rika kama kawunansu ne yana tsinkewa kawai. yadda ka gana tsinko gwai ba ba yana tsinkewa ga shi ke rana za a gama da su kawai ba sai mala'ika ya rike wuka ba to haka aka yi manzala sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya wan hazamal mushrikuna musulmai suka dawo Allah ya kawo wannan madadin shikenan mushrikai suka rushe ba da an kutula minhum aksara min saba'ina rajulan bayan an kashe musu manyan manyan su guda saba'in wa usira kafirun aka kamo birsunonin yaƙi guda da yawa su ma dai wa me wannan wasu biyar nisa'uhum aka kuma kamo matayensu wazara ko menene wannan wazarariyuhum da kuma zuriyoyinsu wa amwaluhum da dukiyoyinsu sun masarar nabi sallallahu alaihi wasallama ya ta'aqaba alfarina sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ya tafi ya tunkara wayancan da suka ruga a guje ka san da kafiran suka ga wahala ta wahala sai suka gudu manzon Allah sai ya ce a bi su fa wajadahum mutahassinina bi ta'if sai ya same su ga sunan sun boye a wurin wannan wurin da ake kiransa suna ta'if fa hasarahum sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba sai sun zo nan wurin ba ko sun shiga ta'if ko to mu kewaye ta'if dan za a musu yanzu house arrest su ma ba dai kun shige nan wurin ba ko kafin dama ta'if dan akwai duwatsu ne ko ba haka ba ba har kuntuna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga ta'if din lokacin da suka jibe shi aka ce mala'ikan dutse ya je ya manzan Allah jaje ya tambaye shi me yake so a yi. Ba suna tsakiyar duwatsu ba ne, to a matso da duwatsun a matse su garin gaba ɗaya ya fita daga cikin map ɗin duniya. Maza Allah ya ce, Allah ya yabe musu. Ai, ba su sanni ba ne, ba sanni annabi ba ne. Ai, da ni ne malam, la ila illallah. Eh? in ta da ne kaka manta ba sun jijjifi manzan Allah ba sun fafasa manzan Allah goshi ba ko da mai kare shi amma manzan Allah yake cewa Allah ka yadda musu ai ba sani annabi bane Allah ina fata a cikin zuri'ansu a samu wanda za su yi imani da ni amma mala'ika nan ya so kawai manzan Allah ya ce a markaɗe su kawai shi kenan kawai sai a markaɗe su Allah ya yafe mana an gani ko fahasarahum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kewaye su tamaniyata ashara yawman tsawon kwana goma sha takwas wa qutila min almuslimina isna ashara rajulan an kashe musulmai a wannan yakin da aka yi na yakin hunaini maza guda goma sha biyu sun maraja rasulullah sallallahu alaihi wasallama ilal ji'rana manzon Allah sai ya dawo wannan wurin da ake kiransa suna ji'rana faƙadimat alaihi ƙabilatu hawazan musulmina sai ƙabilan hawazan ba lama da su haka ko da sakif ne ai da hawazan ƙabilan hawazan suka gane kuransu sai suka zo wurin manzala suka ce duk mun musulunta duk mun musulunta wannan addini naka in ba gaskiya bane ai wannan abun ba zai faru ba kun san ai kun tan bauna suka wa musulmai misali za a ce wurin da za a je yaki shine stadium su kuma kawai sai suka lallabe a daidai nan wurin wurin kasuwan nan kaga ba riga an karasa stadium din ba to nan wurin kuma akwai duwatsu ne kuma suna da kwari da baka suka yi tama musulmai ruwan kibiya ba musulmai sai suka kare shine wasu suka ga ruwan kibiyan ba yayi yawa za su gudu har ma sun juya sun gudu amma manzon Allah yana sai kariya ta Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo wurin manzon Allah suna masu musulunta wa akramahum bi raddi sabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya girmama su ya mutunta su yace dukkanin wayannan wanda muka kawo mu a matsayin prisoner of war a hanka mun yaki duka mun mayar muku da su mun ba ku su su koma gida kawai an sake su duna amwal dukiyoyin za a karbo tun da ganima ne ka san za a raba ganima ne saboda sojojin da suka je musulunci suka je yaƙi ko na musulmai za a rarraba musu wannan abin saboda su ƙara samun ƙarfi ma wanda ba su da dawakai su ƙara siyan dawakai wanda ba su da makamai su ƙara siyan makamai ka gani ko wanda zai ƙara aure ki ƙara aure Muhammad Sani bai gane ba to sai aka ce ba a mayar musu da dukiyarsu ba kuɗin ba sun ma harama bil umrati sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi harama ya dau azama da niyya ne ya je ya umra wa da kalan makkata manzon Allah ya shiga makka sun maraja ila madina manzon Allah ya dawo zuwa madina min lailatihi a cikin wannan daren rana ɗaya manzon Allah ya je umaransa kawai ya dawo shikenan an gama Allahumma amfana bihi ai manzon Allah babba ne manzon Allah babba ne har ma shabi na sha hudun muke ko na nawa shabi na sha biyar daidai na tarif malam ya ce tarifuhu tarifi na aure annikahu fil lugha abinda ake nufi da aure mun shiga a ware shafiya kenan fa an gani ko shafi na sha hudu malam ya ce an nikahu fil lugha aure a yare na larabci azzam wal jam'u shine tattarawa da hadawa an gani ko ai akan tattaro wancan ne da wancan sai a hada su wuri daya shikenan sai su ma fita haifa ko wa minhu ana cewa tanakatul ashjaru bishiyoyi sun yi aure idza tamayalat idan ta rika kadawa din nan wa dhamma ba'daha ila ba'd sashi ya rika taba sashi wa shar'an a wurin malamai na larab a wurin malamai na addinin musulunci kuma shiga marayu yaya dai ta ba musulun nan gani kaman ka zai kai tashi tashi mu gani ne taba taba ka gani yauwa to ƙara zama ƙara zama ƙara zama ƙara zama to ƙara tabawa ka gani yauwa masha Allah yau to zaune abinka a irin ku ba za mu yi da ku rika bacci a nan ba ina ko da muke tunanin a tura ko anguwan mangoro ku ci gaba da wa'azi sai ka zo kana mana bacci a nan ta ina to an ce ma za ka raka shi mu je wa shar'an idan aka ce kuma a wurin malaman addinin musulunci in sun ce an nikahu ka san ai ko aboko ma kuke sai a ce ta'arifi definition yana da ma'anoni guda biyu ko duk dan boko ya san wannan a definition has two has two meaning literary and technical ko akwai literal akwai technical to yanzu literal shine da luga technically malaman wannan field din abinda suke nufi in sun ce kaza ga abinda suke nufi to shine zamu je yanzu wa shar'an a wurin malaman musulunci in an ce annikahu abinda ake nufi shine abdul wani ɗauri ne wani alkawari ne ake kullawa wanda wannan alkawarin ya tadamman yake kunsan ibahatu wat'in halaccin kwanciya da mace an gani ko bilabzin ta hanyar lafazi inkahin ko dai a ce inkahu au tazwijin ko a ce tazwij au tarajjamtu ko ko a ce tarajjamtu wayannan lafza ne wanda kowane ɗaya daga cikin su aka faɗa to yana nufin aure ne a ƙasar Hausa ai ko ba za a ce kawai to shikenan wannan yarinya ladidi killa Buhari ne waliyinta shikenan dauka ka tafi ba haka ake cewa dauka ka tafi ce na aurar maka dole sai an faɗa na aurar maka ba za a ce na miƙa maka ba ce na auren maka ko na auren maka ko wani abu makamancin wannan kalmomin su ake amfani da su a kasar Hausa amma ba za a ce a na miƙa maka tiyata haka ake cewa da an ce an miƙa maka tiyata ya ce ba aure aka yi ba kenan amma dole sai an fito da wannan lafazin wanda kowa zai yadda a wurin ba aro aka bashi ba ba ajiya aka bashi ba a aure ne aka kulla wanda ake fatan tabbatuwansa har abadan abada ko ba gane ba to shine malam yake magana wal arab su kuma larabawa tasta'miluhu suna amfani da wannan kalma ta annikahu bi ma'ana al'aqdu wal watu shine na kullawa da kuma taki jami'an duka a lokaci daya fa idza qalu idan larabawa suka ce nakaha fulanan fulanatun nakaha fulanan fulanatun wane ya auri wance au bintu fulanin ko ko diyar wance arada bidhalika abinda suke nufi da shi annahu tazawwaja cewa ai ya aure ta ne wa kada alaiha kuma ya kulla aure ne an kulla aure ne da shi a kanta wa idza qalu idan suka ce nakaha zawjatahu yayi nikahi da auren da matarsa shine abin da ake faɗa da Hausa ya taki matansa ko yan shi kenan kawai sai sai sai Muhammad Sani kawai sai ya ce ya taki ladidi wani a cikinmu zai ɗauka cewa ya taka ta ne da ƙafa, ya zo wucewa ya taka ta, ko ko ana nufin Buhari ya ce ya taki matansa, shi ya zo wucewa ne ya taka ta. Me ake nufi a wurin? Ya yi, ya ko? To mu je gaba. Ka mu je. Ka ya kake sallan Muhammad Zani ne. Akwai yarda shi ne aka ce mu sha ba ka ga an tsallake ba to wai za ƙaru idan suka ce na kaza zarratahu ya taci iyalinsa a radu bihi abin da suke nufi bidalika da wannan alwadu shine kwanciya na aure alhikimatu min mashru'iyyati hikimar da ke cikin daurin aure to mai na ba su da aure sai su gyara laqad raggabana al-islamu fi nikahi hakika addinin musulunci ya kwadaitar da musulmai mabiya addinin da su zamanto masu yin aure wa habbabana fihi kuma aka soyar mana da auren a cikinsa, ala nahwal ladhi allamnahu gwargwadon da yadda Allah ya sanar da mu ko aka sanar da mu a kansa min kilal kitabi wa sunna cikin ayoyi da suka zo a cikin alqur'ani da kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba mun karanta a baya ba inda Allah ya ce duk wanda ya aure sai Allah ya buɗa masa in ya kunu fuqara yughnihimullahu min fadli a ranan mutane suka ta budawa nan ko wani bawan Allah ya ce, Ai, da ina da iyali, sai wani abu ya shiga tsakani, sai muka rabu, sai na koma ma yadda ma zan ci abinci ma sai ya zama dabara. Ya ce da na ƙaro, bismillahi, ya ce da na ƙaro auren, na ƙara yin wani sabon aure, ya ce sai abubuwa suka buɗe kawai, faila ta fashe kawai la'ila, inda An gani ko? To haka, a nan ko muka yi misali. Su wane da wane da wane da ake ganin su masu kuɗi ne da ya ɗakin iyayen su suke ko ba gidan iyayen suke ba ko ba haka bane ɗaki ɗaya ko ciki da falo amma yanzu sai ga wani yana da bene wani yana da gida flat wani yana da duplex ko ba haka bane amma kafin auren fa sun samu wannan rahaman sun samu wannan wadatan duk babu saboda haka kai ma yanzu kana yi arzikin za ga ya fashe shine malam yake gaya maka a cikin ayoyin da suka zo a cikin alkur'ani Allah ya kwaɗaitar da mutane su yi auren. An gane ko? Su yi auren za su ga abin mamaki. Haka nan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun kwaɗaitar a yi aure. Allah ya yi alkawari in har da gaske kake kana son ka yi auren nan don ka kare mutuncinka Allah ya ce na yi alkawari zan taimake ka. In ka ga mutum wai yana ce yana son ya yi aure wai amma abun wai ya kasa samuwa ne wallahi aka ta dama can a zuciyar shi kawai dan ojoro ne an gani ko dan ojoro ne za mu zo za mu karanta hadisin ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce salatun haqqun ala Allah aunu mutane guda uku Allah ya alƙawarin sai ya taimake su na daya almujahid fi sabilillah mutumin da ya kama hanya dan ɗauka kalman Allah ko dai hanyar karatu ko kuma hanyar zuwa yaƙi ko hanyar neman abincinsa da gaske yake neman abincin sana'ansa ba wasa Allah ya ce wallahi zan taimake shi amma mutum zai je wurin aiki sai karfe goma sannan zai je wurin aiki asibiti yake nema kuwa a yana neman na shayi kawai ai kana neman arziki to da safen nan ake fita bakwai ka bar gida bakwai ai shi yasa kalla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har addu'a ya musu ba ya ce Allah kai wa al'umma ta albarka cikin sana'o'insu kan sammako. Aka ce mazala wanda ba sa sammakon ba, mazala ya banza da su ce wa zan gwaye zai musu addu'a. Mazan Allah ya ƙara yin addu'a ya ce Allahumma barik li ummati fi bukurihinna haka da bazan hadisin yake. Allahumma barik li ummati fi bukurihinna Allah ka kwarara albarka ga al'ummata cikin sammakon da suke yi wurin neman abincinsu shi kenan kai sai kwanta a gado ka mimmike sai karfe goma sannan za ka sauko daga gado ka ce ladidi a kai ruwan wanka yawa ta ji wai akwai gajiya ta gani wo wai akwai gajiya to ai ba za a maka ba zala ya ce ba za a yi addu'an ba amma su masu sammako kuma ka tsaya kalla masu sammako a sana'o'insu yaya suke a wulakance suke ka je ka duba yan gwari sai karfe sha ɗaya da sabu suke fita sha ɗaya ne sammako to ya kake ganin sana'an nasu ka je ka kalla lokacin season ka kwanta mana ka ce sai sha ɗaya ka fito ya za ka gani kasuwa ta ƙare ko ba ka ne zama kasuwa ta to shi ne ake gaya maka na farko kenan sannan na biyu shine ah, na farko muka ce almujahidu fi sabilillah wal katibu alladhi yuridu ada da mutumin da yake bawa ne mai gidansa yace je ka samo kaza na yan taka to idan ya tashi yana neman wannan kuɗin Allah ya ce nayi alƙawarin sai na taimake shi sai ya hada wannan kuɗin mai gidansa ya ce to je ka samo 1.5 miliyan in yan taka ce ta ina zan fara ce ha kawai ta suka fara neman kuɗin Allah ce wallahi zan taimake ka za ka samu kuɗin na uku na ƙarshe wannakihu allazi yuridu al-ifafa da mutumin da yake so yayi aure dan ya kama kimarsa da mutuncinsa matan mutane ba za su wuce ba yana kallon yana fatan kallon sai la ilaha illallah kai ya gidan armace wancan la ilaha a'a mugu aka ce to shike duk mutumin da zai aure dan ya kama mutuncinsa da kimarsa mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya yi alkawari sai ya taimake shi kuma akwai wanda ya kai Allah cika alkawari ne ba wanda ya kai Allah cika alkawari saboda haka ƴan uwana hannunka mai sanda mu je gaba min a a ba fa da suna ni na ce hannunka mai sanda kawai da tsaya ko to mu je Allah ya sa sati mai zuwa wani ya kira mu min asarin nafi'a daga references da aka sassamu ala nau'in insani amma akan nau'uka na ɗan adam gaba ɗaya wa alal fardi haka nan ma a ɗaiɗaikun mutane za a ce al'umma kaza sun yi aure darajar su da martaban su ya karu ko me yasa arewacin Najeriya darajar su ya karu saboda suna da yawan aure suna da yawan zuri'a ne ko ba haka bane man da wannan me muke me muke mutanen da ba za su iya taruwa ba su amfanar da kansu sai dai iyalansu kawai suka sani ko ba haka muke rayuwa ba a arewacin Najeriya iyakacin iyalanmu kawai muka sani sai ka tarar da mutum ɗaya ya tara miliyan goma ba eh triliyan mutum ɗaya sai ka je ka duba a cikin zuri'ansu kuma akwai wanda ke fama da talauci ko ba haka bane in ka haɗu da gugu ma wannan kuɗin sai ya kwashe su sai ya kai su kasan waje in ya mutu dawowan kuɗin ya zo ya zama to kakanika yi ko ba da haka yake ta faruwa ba to shi ne za ka ce to me muke kawai auratayyan nan da zuri'a da Allah ya bamu shi ne kawai kima to sai a ce al'umma sun yi aure darajarsu da kimansu ya karu a ɗaiɗaikun mutane sun yi aure darajarsu da kimansu ya karu ko akwai wasu abubuwa wanda za a yi sai a ce in ba ka da iyali ba za ka shiga ciki ba ko ba a yi ba zulum ma ya yi ba ko zulum ya zo zai raba kyaututtuka wani wanda bai da aure ya shiga ya ce ku zane shi wannan abin na masu aure ne aka kore shi to shine walal fardi nafsahu walal umma ajma haka nan al'umma musulunci ya kwaɗetar da su su yi aure sai su ƙara ganin kima da abin nan ɗinsu. Allah ya fi mana. Lil hukumin shar'iyya attaliya. Malam ya ce lil hukumin shar'iyya attaliya. Akan shari'a musulunci ya shar'anta wasu abubuwa ga sunan kamar haka akan yin aure ɗin. Na ɗaya awwal na farko la tastamir hayatul bashariyya illa ma al muhafaza ala al ansabi. Rayuwar ɗan adam ba zai yiwu ba ta ci gaba da wanzuwa a doron ƙasa ba tare da aure ba, ko abin da ake yi ba tare da aure ba, ba tare da kiyaye nasabarsa ba. Shi ganin misali, sai ce, babana ya haife ni ba ma san inda yake ba. Ni ma na haihu, na gudu. Shi ma dannawa ya haihu, shi ma ya gudu. Sai kenan, kaga akwai damuwa dai, ko ba haka ba, akwai damuwa. sai musulunci ya ce to ta hanyar aure ne ake kiyaye nasaba babana zai ce ga ɗan shi ni ɗan zan ce ga ɗana jikan wancan kenan jika na shi ma zai ce ga ɗan shi ta taɓa kunne na kenan ko haka kaga an san nasabar mu ko shi ma babana in maka ka ɗaga sama haka sai a ce baban shi shine wani shi ma baban wancan shine wani shi ma wancan haka sai ga wasu sun iya kirgo dangin su har zuwa ashirin ana kiyayewa to sai malam yake cewa allati itana bihal islam wanda musulunci ya ba da kulawa mai girman gaske ina ya tamfa'ika kiyayewa mai matukar mahimmanci ce ba a yadda wani ya yi maka kutse ba cikin zuri'anka ha ba shi yasa haka shar'anta hukuncin zina ba duk wanda ya je ya lalata ma wani yarinyansa an ce tafi kawai a banza haka ce a hukunta shi in bai taba yin aure ba za a masa bulala in ya taba yin aure a jefe shi me yasa saboda ya lalata zuri'an wancan mutumin ne ai abin da ya faru kenan a shari'ar musulunci ya shar'anta wancan a kiyaye wannan nasaban wannan tsatsan naka kar a yadda wani abu wanda yake batacce ya shiga to shi sa kai ma aka ce ka kiyaye kar ka bata ma wani mana nasa Allah ya yafe mana wa zuwaji shar'i malam yace kaga aure na shari'ar musulunci huwa ahsanu silatul injabi shine hanya mafi kyau na samar da na samun haihuwa al'auladi na yara wa taksirun nasal da kuma yawaita zuri'a imtisalan liqaulihi ta'ala domin bin karantarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana idan kai aure shine zaka samu zuri'a shine zaka samu yara to ta wannan yaran sai a samu zuri'a da yawa misali yanzu mutum ne namiji yanzu misali ga mai anguwa za mu yi misali da mai anguwa mai anguwa ka kaddara cewa yanzu yana da yara guda goma shida daga cikinsu mata ne hudu maza ne wayannan matan kowace ɗaya idan ta haihu za ta iya haifan yara kaman guda bakwai zuwa takwas tunda yanzu yan boko ne ko amma yin zamanin iyayenmu ne kowace ɗaya za ta iya haifan yara goma sha ɗaya ko ba haka ba ne sha ɗaya to idan ka ce sha ɗaya so shida nawa na sittin da shida ga wayannan yara maza ɗin su kuma wayannan yara maza nasa kowa zai aure mace nawa mata hudu hudu la ilaha illallah sai kaga kawai shi mai anguwa shi ɗaya yana da yara da jikoki da wane ne za su kai guda ɗari biyu da hamsin shi ɗaya kawai ta wani hanya ta hanyar aure shi ya aure mata ɗaya haka ya faru ya tunaninka in mai anguwa ya aure mata guda hudu duka aka samu wannan sai ka ga shi kaɗai kawai ya isa iya samar da wani ƙaramin ƙauye an yadda aure hanya ne na samar da zuriya an yadda yanzu kowa ya yadda ba ojoro to mu je gaba malam ya ce ai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce tazawwajul wadudal waluda tazawwajul wadudal waluda ku aure mata wanda suke son ku kuke son su kuma suke haihuwa malam Mahmud bai gane ba ka tashi za ka yi aure ka aure yarinya ko matar da tana son ka kana santa kuma tana haihuwa an gane wannan? Bara tuna maka a baya, ka yi wani tambaya, ka ce ya ake yi a gane tana haihuwa. Ko? Kun tuna yi wannan tambayar ranar nan da muka yi karatu akan irin wannan? Ce ya za a yi a gane tana haihuwa aka ce to yadda ake ganewa yarinya za ta haihu ko ba za ta haihu ba shine za a duba danginta. Yadda ta yi aure, eh yadda ta yi aure, ta haihu. sai a ce eh ta haihu ai larirai da ta aure malam Muhammad Sani ai yan biyu haihuwan farko ma yan biyu suka haihu la ilaha illallah shayu yan biyu ma suka haihu sai a ce to ka kai ma ana maka fatan alheri za ka haihu yan biyu ko yan uku kai ko yan hudu kama ji ko sai a ce gane ai galan gidansu ne ma ka gani? to ka gani? maganan kenan ka gani ko? to sai a ce ai ta haifa to ka ganin an sani sai a ce to kannuwatar ta aure ba ta haihu sai a ce eh ta haihu sai a ce to wannan ma ana sa ran za ta haihu to amma da kai auro za ka aure yarinyan sai ka duba sai ka ga ya yadda ta farko ta yi aure yau shekara goma kenan, ko bari ba taɓa yi ba, me bi mata shekara takwas kenan ita ma ko bari bata yi ba me bi mata shekara shida kenan ita ma ko bari bata yi ba ga karamar su da aka aurar yanzu shekara na biyu kenan ita ma bata ko bari bata taba yi ba aka ce kai ustaz a hirɗinka yi burki yi burki tukunna yi burki Allah ya fi maka an gane wannan ko to nan ake ganewa matan tana haihuwa an gane wannan ko sannan kuma so ai kowa ya san yadda ake gane so ko mace na san ka ko ba ta san ka yanayin yadda ake maka magana yanayin yadda ake mutunta ka yanayin yadda ake mutunta iyayenka yanayin yadda ake mutunta abokanka yanayin yadda ake mutunta ra'ayinka duk yana daga cikin abubuwan da ake ganowa wannan matan tana so na ko ba ta so na amma idan ka gama ce in ta ganka ta yi kamar ta haɗiye ka da ta hango babanka da ce a ka ga wani tsohon ko ka ga wani tsohon ko yaya kai da kanka sana akwai damuwa nan ko ba haka bane ko ba haka bane ko ra'ayinka ka ce a kaza za ta ce ba za a yi ba ka san wannan in ka auro ta gidanka akwai damuwa domin yadda ta maka a wajen nan ta ce ina haka a gida ma za ta rika fatali da ra'ayoyinka za ka ce za a yi tuwo ta ce Allah ya tsare a gidanmu na ci tuwo na zo gidan miji na ci ni baiwa ce ina kaji za ka kawo arma yawa fa inni mukafiru bikum al-umam yawm al-qiyama manzon Allah ya ce ni zan yi alfahari da yawan al'ummata, zan yi alfahari da yawan ku akan sauran al'umma ranar lahira. To, a nan wurin fa, ba fa ana nufin kawai mutum ya ta sakin mazagi ba ne. Ko ba gaskiya ba, ba a a. To, hakimi ya ce ba a kiyaye a lura. To, ba kawai ana nufin kawai mutum ya ta zubowa ba a ana bukatar tarbiyyansu. ka san yaya cinsu, yaya shansu, yaya tufatarwansu, yaya lafiyansu, yaya karatunsu da tarbiyyarsu. Ba yanda hausawa muke yi ba yanzu Allah ya fi mana, ni ma ba haushen ne, inda na bi kusanci da filani. Yawwa, yawwa, filani. bayan da hausawa suke yi ba mutum kawai sai ya ta haiho yara sai waya ce wai a kai shi wai gidan arma wai a kai shi gidan arma ya kwana wancan kuma a kai da gidan buhari wannan kuma a kai da gidan malam isa tunda yana da gidan sama wannan a kai da gidan baba audu shi kuma sai ya zauna daga shi sai matan waya daki kaga mugu ba wannan ya saba domin da yawa daga cikin mu hausawa wasu ba san ina yaran suke kwana ba da yawa wasu ba sani ba a wani wurin suke kwana eh a wani har a nan ma garin akwai a nan garin ma akwai ai na yawo cikin garin nan mutane sun faɗa mu wasu abubuwa ai shi yasa muke karantarwa yadda zamu iya eradicating yadda zamu magance wayannan matsalolin ai idan ka lura usuluban da muke ɗauka matsaloli ne muke takulin ɗinsu ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya insha Allah kuma za mu ci nasara insha Allah insha Allah ga wani ya faɗa kwana talatin wani mutum ya ce bai san ina ɗan shi yake kwana ba kwana talatin
Ala a Kano akwai gidan da ake akwai gida ne na musamman idan uba yara kamar sun yawa in yana wannan taki naira ashirin ashirin wallahi ake ka gani to yanzu irin wannan abin shi ne zaka ce to yanzu yanzu kana tunanin irin wannan shine musulunci yake so a nan garin akwai mutumin da an ittifaki yana da yara sun kai shida a falle ɗaya suke falle ɗaya ba ciki ɗaya su shida da shi da matansa takwas haddish duka a falle ɗaya suke shi ne za ka ga wai makwabtan nasa suna musu tsaya suna cewa mugu kullum da su ba sai rika tashin yara ku tashi ku wuce makarantar asuba ku tashi ku wuce makarantar asuba mugu yake makwabtan muga ne suka ce a jiya ta nan ne sun ji a tsuwa ko zai ta kado
sai kara musu lissafi
sai ya kara ka gani ko mugu kawai ja nan garin aka gaya mu wannan to kaga dole mu za mu ilmantar da kanmu domin kowane ɗaya daga cikin mu Allah kaɗai ya san inda rayuwa za ta kai shi an gane wannan ko manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce lalle a haihu to amma fa dole ne kuma akwai haƙoƙa da suka wajaba insha Allah bayan littafin in mun gama littafin to kuma sai a zo a karanto haƙoƙin iyaye akan yaransu tunda kowa ya san haƙoƙin yara akan iyaye to haƙoƙin iyaye menene haƙoƙin mu akan ƴaƴanmu ai akwai su shari'a musulunci ta faɗa to su ma ya kamata mu karatu a kansu in kuma ba a nan ba to a samu wanda daga cikin malaman garin nan ko a masallatai na juma'a ai karatu a kai saboda al'umma su sani da yawan mu mun riga mun zubar da nauyin da ke kanmu na al'umma na iyalanmu daga ciki za ka ga miji ya sakar wa matansa ita ke yin cefane a gida ya dawo gida ya ci saboda shi mugu ne bayan shari'ar musulunci ta wajabta masa shi ne zai yi cefane ya ciyar da iyalin nasa domin samu ba zai nuna akwai ba A- ai cewa ma ake ba babu sai wani abu ya dan hada su kawai sai ya ce to zan kara aure sai ce a dama kana sai ce a dama yana kallon ki ne kawai kaga ashe mugunta yayi tayi a kes din wannan matar da ta je citta aka aka mata fyaɗe da mijin yana tsaye kanta za ta rika fiya tana zuwa wannan cittan ne Ai, za ta rika fiya tana wannan. Allah ya fi mana Allah kawo ranar da za ka yi wa fi hada ani
za ka yi karatukan ba ai na sai na gane ni na gane maganan ka ai na gane ai wato a- nauyi nauyukan ne suna da yawa kuma kamar akwai competition akwai competition mutane kowa yana son ya zamanto yana yin magana a gaban mutane ana ganin sa shi yasa ni ma sai na dan ja baya na ce aje a kai in kai za ka ga yanzu mun karu ne a masallacin juma'a yawan yayi yawa yawan yayi yawa mun a- mun kai wurin mu mu bakwai yanzu ba ni rabon dai da na yi karatu tun lokacin da na yi wani karatu kan karika har zuwa yau ban ƙara yi ba har yau jet ina bai karu bai dawo ba jet ina har yanzu bai zagayo ba kaga sai ma na ce to shikenan tun da an yawa a bar ma wasu su yi kar ka zamanto cewa kai komai sai kai a a rika sa wasu ni fata na ma daga cikin nan makarantar a samu wani shi ma ya fara in Allah ya za a yi tare ai ta yi ai ta yi haka ai ta an gane mu je ba komai Allah ya taimake mu wasu karatun ko malam ya je mu karasa saura lokaci a tsaya nan to Allahumma amfana bihi to za mu tsaya nan awa ɗayan ya riga ya cika ya ma wuce da minti uku ne gashi na nan wa alaikum salam head master head boy kai ta bismillah